الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kaddara haduwarmu domin fara karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid bi riwayati hafsin an asim wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddima ta malan daga farkon shimfidar da ya malan ya ce wa rattilil ƙur'ana tartila ina gadin yawanci an kawo rattilil ƙur'ana ko bai kama kuna yawwara wa rattilil ƙur'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ka jeranta karatun alƙur'ani tartilan wato iya jeranta karatun alƙur'ani Aliyu ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace wato tartilul Qur'an jeranta al-Qur'ani shine ma'rifatu al-waqfi wal ibtida mai karatun al-Qur'ani ya san gurin da ya kamata ya tsaya da kuma inda zai tashi da kai kar ya zamanto yana karatun al-Qur'ani ya dinga tsayawa a gurin da ba a tsayawa ya dinga farawa daga gurin da ba a farawa daga kan shi sannan kuma ma'arifatu makharijul huruf da kuma waɗannan harufa na alkur'ani ina ne mafitas tun daga ciki wuya baki labban baki alkhaishu waɗannan su ne guraren da ake fitar da da huruf ga baki ɗaya na alkur'ani imma aljawfu imma alhalqu imma alfamu imma ashafatan imma alkhayshu guda biyar kenan ko to da sanin mafita ta harufa saboda harafi bayar da wani harafi a gurin wani harafi yana bayar da ma'ana ta canza ka dora harafin sinun gurin harfin sa zai iya canzar da ma'ana ka gani dai dukkaninsu dai sa'un sinun to wani lokacin idan mutum yana karatu in bai san ba mafitar sinun bai san mafitar sa'un ba bai san mafitar sodun ba to zai iya cuntakuda su bai san mafitar zalun ba bai san mafitar zayun ba bai san mafitar za'un ba zai iya bayar da ba'ana ta takushi mun gane da kyau to amma in ya zamanto ya san makharijul huruf ya san abin da ya shafi ahkamun nuni sakinati wa tanwil waɗannan saboda su ne mandan tajwidi ɗin gishirin tajwidi shine ka san ahkamun nuni sakina wa tanwil ka san kuma almimu sakina amma in ya zamanto kana karatu sai gunna da maddi kaɗai ka sani to akwai matsala za ka iya gunna da kyau ka cika ta za ka iya madda gurin da ba madda ma ka ja shi qalu wa ma lana to duk wannan jadin da kai kawo wawu ne za ka kawo ai kaga to yayi madde gurin da bai dace ba da aka ji ka ce qalu ka ja ta ko to an tabbata abin da zai biyo baya kawai hamza ce qalu in yasriq faqad saraqa akhullahu min qabl mun gane yawwa to shine tartilul qur'an shine a san inda ya kamata a ce mutun ya tsaya ya taka burki da kuma inda zai fara karatu bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai nahmadullahi alladhi khassana bi ta'limil qur'anil azim aburima muhammadun al-mahmud yace nahmadullahi muna gode wa sarki Allah, allazi khassana sarkin da yake bance mu cikin bayansa bi ta'alimil Qur'ani al'azim da karantar da alkur'ani wanda yake mai girma saboda wannan farala ce daga Allah ba kowa bane cikin bayin Allah musulmi Allah ta'ala yake bashi damar karantar da alkur'ani saboda sai an yi ake karantarwa ba kowa bane cikin bayin Allah musulmi Allah yake bashi haddan alkur'ani ba kowa bane cikin bayin Allah musulmi Allah yake sa shi cikin asatida wato cikin ustad ya zama to ustad wanda za a ga shi kace mishi ma ustad ka bata mishi rai ne zan zama an karantar da yara aiki na ne wannan mun gane da kyau to yace muna gode wa Allah sarkin da yake bance mu da karantar da alkur'ani mai girma saboda alkur'ani zancen Allah ne ba wani zance wanda za ka karantar ka samu lada mai girma kamar ka karantar da zancen Allah khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu sannan kuma wannan fadala ce ta Allah wadaifa ibn al-yaman yace ya ma'ashar al-qurra'i istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'idan wa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan sai ya kuma guda al-qur'ani ku tsaya a hanya ku meke kar ya zamanto kun karkace don kun yi wa mutane fintinkau-fintinkau wanda take mai nisa ko ƙurarku ba a gani amma in ya zamanto kuna lafuwar daura kuna karkacewa dama da hagu to kuma za ku bata-batan da kuma ba wanda zai irin naku in ma'abucin alkur'ani ya meke ya tsaya daidai to ya yi wa kowa fintinkau saboda yana ɗauke da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da shi ne ga wanda ya so daga cikin bayinsa da haka duk wani abu da za a baiwa mutum na duniya inda mai ƙur'ani ya riƙe alƙur'anin shi ko to ba wani abin da zai haɗa wani alƙur'anin da wani abin da za a baiwa mutum na duniya ilmul alimi wa aqalul ajil ikhtalafa man alladhi minhuma qad ahraza sharafa fal ilmu qala ana ahraztu ghayatuhu أنا أحرزت غايته فالعقل قال أنا الرحمن بعرفة فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف فبان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرف فترى أنا da ilimi da hankali suka samu garrama suna zaune ilimi ya ce wa hankali na fi ka matsayi a wajen Allah hankali ce haba malam ilimi da ana ce maka ilimi kar kuma jura ta ka kai har ka ce kafi ni ni hankali ka ce kafi ni yi kenan ilimi ya ce to ya ce hankali to kai malam hankali mai dalilin da ya sa ka ce kafi ni sai to ai ni anar rahmanu bi urifa duk wanda ka ga ya san Allah ai da ni ne aka san Allah gane da jan ilmul alimi wa aqalul ajil ikhtalafa man alladhi minhuma qad ahraza sharafa fal ilmu qala ana ahraztu ghayatahu wal aqalu qala ana ar-rahman fi urifa yace ai duk wani wanda ka ganshi ya san Allah to hankali gare shi amma ka taba ganin mutumin da yake turu yana cin tutu kaje ka ce mishi wane ne Allah in kai wasa ba sai ya dankara maka zaji ba da kai da Allah mutumin da za ka ga ya zaji ƙur'ani in mutum ba hankali ai da abin da ya shida ba baya cikin ma baya cikin ma abin da ya shafi wato alƙalam baya daga ciki wanda ake rubuta musu laifi ba fi alƙalam an salasa ne ko hankali ya ce to ni da ni ne aka san Allah kai ban kaura kake kawai shi kenan sai fa afsahal ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyina Allah fi furqanihi tasafa ilimi ya shiru ya ce iya kai ma'ana wa kayan gaskiya so da ke dama ilimi shi yana da fasaha sai wata fasaha fasahar da za ta ɗoke hankalin mai hankali ma gaba ke da ya ce to mala ilimi na ji ka mala hankali na ji ka ka ce ka fi ni daraja a wajen Allah ko ya ce kwarai kwa ko shakka kalkai wannan ya ce to tambayar da zan maka shine da ni da kai ai ka san qur'ani ko yace kwarai kar kai magana ma na san qur'ani yace to da ni da kai wane ne a qur'ani Allah ya siffanta da shi akwai ayar da aka rufe ta da wallahu bi kulli shay'in aqil ko aqil amma alimu ai ka gani ba da cewa akwai shi da yawa a qur'ani innahu lazu ilmin lima allamna wallahu bi kulli shay'in alim gashi na Allah masani ne to tunda kaga Allah ya siffanta da ni ai ka san da bai siffanta da kai ba ka san dan baka da daraja ne sifatu ta Allah dukkanin su cikakku ne fa bana lil aqli anna al ilma sayyidu saboda garramar da ake da mai hankali ne da mai ilimi shi mai hankali baya ja shi ma mai ilimi baya ja sai ya bayyana a fili karara cewa ilimi shugaban hankali ne hankali ya gano cewa ya lalle ilimi mai gidan shi ne tunda Allah ya siffanta da ilimi to sufofi na Allah dukkaninsu cikakku ne baya siffanta da siffa face sai siffa da take cikakkiya ce faqabbala al-aqlu ra'sa al-ilmi wa sarafa shikenan sai hankali ya tsotsi kan ilimi ya kama ilimi suka juya suka tafi ya tashi mu ya ka zama abokina daga yau daga yau duk wanda yake da ilimi to ni kuma zan rataye shi eh duk mutumin da ita safa bil ilimi to sai ya tasifu bil aqli amma ba dukkan mutumin da ita safa bil aqli bane kuma yake da ilimi mun gane da kyau amma mutumin da yake da ilimi ko to sai ya zama to kuma hankali ya siffanci ya siffanta da shi amma ba kowane mai hankali bane yake zamantowa kuma masani wani za ga hankalin nashi wato wayo ne na tsaya gare shi wani salli wani sallimu alaman talakkal ƙur'ana milladun hakimin alim muna yin salati da aminci akan wanda ya amso mana alƙur'ani daga wajen hadara ta gwani mai kyan hikima wanda baya dora komai face dai a gurin da ya dace da shi alim wanda yake cikakken masani da dukkan abubuwan da suke ɓoye tamkar abubuwan da suke bayyana shine Allah wato nusalli wa nusallim muna yin salati da aminci alaman talaqqal qur'ana ga wanda ya amso alqur'ani milladun hakimin daga hadara tagwani shine Allah kenan hakim kaji Allah ya siffanta da hikima hikima shi ne ɗora abu a gurin da ya dace da shi. Alim shi kuma shi ne ilimi. Saboda idan ya zamanto mutum Allah ta'ala ya ba shi hikima ba kowa bane Allah yake ba shi hikima kuma yake ba shi ilimi. Ba kowa bane Allah yake ba shi ilimi kuma yake ba shi hikima. To Allah sai su fanta da guda bin dukkaninsu. Hakim ne kuma alim ne. Zu hikimatin wa zu ilmin. Al-hikimatu shine wadu'u shay'i fi mahallihi la'iq bihi. ka ajiye abu a gurin da ya dace da shi mun gane da kyau to yanzu idan aka ce wane yana da hikima shine yayi magana yanda ya dace a gurin da ta dace ga wanda ya dace ya ajiye abu a gurin da ya dace ya bayar da ni'ima ga wanda ya dace to a matsayinka na mai hikima shine wannan ko mutumin da yake bai cancanci wannan hikima din ba zai iya zauwa da harshen waɗanda suka cancanci a musu ka ɗauka ka bashi haka ne ko ba ka bane akwai da yawa wanda ana kyautata musu sau suna ƙoƙari wajen kwatanta adalci amma za ga wani lokacin sun bayar da abu ga waɗanda ba su dace ba saboda matsayinsu na bil'adama wanda la ya arifu na lazai ba bin san abin da yake ɓoye ba a sun yi aiki da abin da yake bayyana to amma shi allah hakim ne kuma alim ne idan ka zo ka da siffar waɗanda suka cancanci a basu wannan abun wanda kuma Allah ya san kai ɗin bai cancanci a baka wannan abun ba to Allah baya baka shiga da jin sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila hikima ce ta Allah kaga da wani da wani da wani sun kai su goma sun fara kasuwa tare mutum uku su tsira da mutuncinsu mutum bakwai ga baki dai su yi ziro mun gane da kyau Allah ta'ala ya san wane da wane da wanan nan da ya tabar da su a harkar kasuwancin nan bin samu nasara ba inda sun samu nasara matsala za a samu da Allah ma kuma su waɗannan guda ukun da suka yi najahi cikin kasuwancinsu waɗancan guda bakwai da sun fi su buga sammako zuwa kasuwa amma Allah ta'ala sai ya ajiye su a yanda ya so ya gansu sama da mutum arba'in a unguwa an kai su ekol tun daga ta ɗaya har zuwa suka je ta shida da suka je ta shida a nan aka fara a raure aka zo daga collage zuwa a samun burebi a nan aka ɗan rarrage waɗansu daga birebe zuwa a samu bak a nan aka rarrage waɗansu sai ya zama a unguwa mutum arba'in ɗin nan bai huce mutum takwas ba ko mutum bakwai wanda sun kai wannan matsayin na marhala ta bak yanzu idan aka yi bak a ce gabaki da unguwar a su takwas mutum ɗaya ya samu ana yin haka lokacin ba wai zancen a unguwa ba sai a haɗa unguwa biyar shida a ce wajen mutum sattin duka mutum biyar ne suka samu shi kenan sai an tafi jami'a kuma gidan bankashi a can ma a yi ta a raure daga ƙarshe wanda za su ci moriyar karatun da suka faro daga shi tun daga farko har suka kai wani matsayi wanda yake mahmud ɗaya don su ba su kai kashi ɗaya cikin gomar waɗanda aka sa su ba a farko mun gane da kyau saboda wannan hikima ce ta Allah wani ba ta wannan hanyar ba zai ci abinci ya yi haka ne ya kore jahilci ta wannan bangaren lokacin kuna zuwa ekon da shi da farko kuna ganin ya fi kowa ya fi kowa fahimtar abin shi zai zama wani abu a wannan bangaren sai Allah ta'ala ya kaddara arzikin shi ba a nan yake ba arzikin shi kasuwanci zai tafi kuma ya samu rufin asiri wancan shi kuma Allah ya kaddara arzikin shi ba a kasuwanci ba yake arzikin shi ba ya kwal din ba yake karantarwa ta Qur'ani zai sai ga kuna yi shi ma ya zami ya fasa wancan shi kuma Allah ya kaddara arzikin shi ba a Qur'ani ba yake arzikin shi ba a boko yake ba arzikin shi ba a kasuwanci yake ba arzikin shi zai kasance ne zai same shi ne a huskari kowane sai je ina shi mun gane da ke wanda ita ce hikima ta Allah mutane da yawa su tashi cikin abu guda ɗaya amma a warware a warware a warware daga ƙarshe kaga waɗancan da waɗancan su ne suka samu wannan abu wannan hikima ce ta Allah saboda ya aka ce kowa ya zamanto mawadaci ɗan kasuwa kowa ya zama mawadaci to sai ya zamanto ba hikima ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون sannan kuma yana daga cikin hikima ta Allah wato Allah ta'ala ya zamanto ya saka waɗansu su zamanto muzallaluna ne ga waɗansu mun gane da kyau ahum yaqsimuna rahmatar rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون inda za a waye gari a ce kowa mawadaci ne a duniya din nan ba talaka to mawadaci ya shiga uku saboda in ka tube kayanka kana da wadata ba za ka wanke su ba ba za ka ba wanke maka talaka sai aka ce to ba talaka kowa mawadaci ne haka ashe yanzu kai za ka yi wanki ka zo ka kana so a dawa maka abinci babu ici wa zai je ka maka ice talaka to an ce ba talaka ya za ka roki ga tari ka tafi bayan gari ka huskuro ka zo ka kayi kaza kayi kaza sai ka ce wa aka ce mawadata su duka ne kowa mawadaci ne to ba wanda zai yi wa kowa aiki kuma aka ce kowa talaka ne sai ya zama to yanzu kowa ba shi da abin da zai tallaba wa ɗan uwansa sai hikimar Allah ta hukunta wani ya zamanto mawadaci wani ya zamanto mai karamin gari saboda kowa ya moru da kowa shi mawadaci ya moru da aikin da talaka zai mishi talaka ya moru da alherin da zai samu daga wajen mawadaci yawwara wa ala alihi wa ashabihi almujawidina lilkitabil mubin sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki da sahabbansa almujawidina lilkitabil mubin waɗanda suke kyautata karatun littafin alkur'ani wanda yake almubini mai bayyana halali daga haramu mai bayyana gaskiya daga barna mai bayyana kyakkyawa daga jabbi wattabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako amma ba'du Malam ya ce, Amma bayan na yi yabo ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, na yi salati da aminci ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa, da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako, fa ya ƙudu zalil, al'abdu zalil, bawan Allah, azzalilu wanda yake wulaƙantacce, wal'ajizul haƙir gajiyayye. wanda yake alhaƙiru wulaƙantacce azzaliri shi ne ƙasƙantacce wanda shi bai ɗauki kanshi kowa ba gajiyayye wanda yake wulakantacce man bi taqsiri mu'tarifun man mu'tarifun wanda yayi furici bi taqsiri da takaitawa akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wa min bahri al-khadaya mu'tarifun wanda kuma ya kwamfato da hannu bibiyu wa man mu'tarifun wanda ya kwamfato da hannu bibiyu min bahri al-khadaya daga kogi na kusakurai shine Muhammadu lil Mahmud wato Muhammad wanda yake abin yabo annajjar wanda yake kafinta ne al-mashhuru bi abirima wanda yafi shahara da alkunyarsa aburima wato kajiyan da wannan malamin ya faɗa to haka bayan Allah suke nagari ba sa koda kansu wannan malamin shine ce fa yaqulu al-abdu zalil bawa kaskantacce al'ajizul haƙir gajiyayye wanda yake wulaƙantacce yana siffanta kanshi saboda shi a wajen Allah bawa ne sannan kuma shi a wajen Allah ƙasƙantacce ne saboda duk wani mai girma girman shi a wajen Allah ƙasƙantacce ne sannan kuma gajiyayye saboda kowa da kowa daga cikin bayi na Allah ba wanda zai ce baya buƙatar dafawar Allah a tattare da shi ko da daidai gwargwadon sekon da ɗaya kuma ya zauna lafiya. Za ka gajiyayye ne, sannan kuma alhaƙir wulaƙantacce ne, man bitta ƙasiri mu'tari. Shi da kan shi ya ce ya yi furici da cewa ya takaita wajen yi wa Allah ta'ala biyayya. Shi ne man mu'tari wanda ya yi furici da kansa da bakinsa da cewa ya takaita wajen yi wa Allah ta'ala biyayya. Dawa nawa ne a cikinmu. wanda aikinsu bai cika bai huce cikin cokali ba su ma fara aikin ba amma ka ji mutum yana kammama kai shi ka ji yana kammama kai shi yana mu in ba mana kaza ba to Allah wa zai wa aikin da muke yi wa Allah to dan a banza za mu mishi kai kuma la Allah aikin nan da kake li yarahu nas saboda mutane su ga wannan aikin to bayan Allah na gari a kullum su suna nuna cewa su kaskantattu ne ba su da komai walakantattu ne sun takaita wajen yi wa Allah ta'ala biyayya wanda wannan lokacin da bawa ya zama yana sawa haka a ran shi shi zai sa ni'imar Allah ta ƙara malamin shi wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ana zaune ana cin abinci wani ɗan kawai ya ce an kawo abinci daro an ajiye shi kowa cikin sahabai na ma'aiki ya zo ya zauna ya ce sai na ga ma'aiki ya zo ya yi ƙososo ya yi wani zama wanda zaman nan kawai zama ne irin na yaƙo bashi wanda allah ya yi shi za a ci abinci tare da jama'a ce ya rasula wannan kawai irin zama ne ya rasulullah zala ce inna allaha ja'ala ni abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anida Allah ce Allah ta'ala ya sa ni ya sa ni in zaman to bawa ne wanda yake mai karamci bai maida ni ba bawa wanda yake anid jabbaran anida wato mai kare inda ba gaba sannan kuma mai tada karan hanci to duk wani wanda yake so ya zamanto ya yi koyi da ma'aiki shi ne ya zamanto mai tawalu inna allaha auha ilayya an tawadau wato ya ce aƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa gare ni na ku ƙasƙantar da kanku ga junanku ta yanda kada wani ya ɗauka kanshi akan wani kada wani ya yi zalunci akan wani hadisin wato iyaq ibn himar al-mujashi'i wanda yana cikin sayo musulun shine muhammadu al-mahmud an-najjar kuma kaga bayan karantarwa da yake kafinta ne sana'ar da yake yana sana'ar kafinta an san abin da ake nufi da kafinta irin waɗanda suke buga kujeru salalluka su yi gadaje na amare da sauransu da nama masu kuɗi saboda gadaje ba na mata kaɗai ba ne har ma wanda Allah ta'ala ya ba su hannu da shuri su ma suna sa a musu gado irin nasu almashhuru bi abirima wanda ya fi shahara da duniyar sa shine aburima yace lammashtagaltu bi sina'ati tahdhib al-atfal ce yayin da na shagaltu da sana'a ta kimtsa tarbiyya ta yara ƙanana wa ta'alimihim kalamal malikil muta'al da kuma koyar da su zancen sarki mamallakin mamallaka ga baki ɗaya wanda yake maɗaukaki wa kana min ahammi ma yubtada'u bihi wa kana tajwidu hurufihi wato kyautata harufa na alqur'ani wa tahsinu alfazihi da kuma kyautata lafuzza na alqur'ani ya kasance min ahammi ma yubtada'u bihi yana daga mafi mahimmancin abin da ya kamata a fara karatun alkur'ani da shi wato abin da yake da abin da shine mafi mahimmanci a fara karantar da yara shine aka a fara karantar da su haruffa kyautata haruffa din yaya za a yi mutum ya faɗa harafi daidai qafun kaf ba lam ya za ya fitar da ya faɗi sannan kuma lafuzza na alkur'ani idan ya haɗa kafara ya za ya faɗe ta kafara daraba ja'ala zahaba da sauransu mun gane da kyau wa ma'rifatu ahkamin nuni sakinati wat tanwir da kuma sanin hukunce hukunce na annunu sakina nu'ara wanda take daurariya da kuma tanwini faduwar wusulla biyu a ƙasa ko wusulla biyu a sama ko damma guda biyu a sama walmimi sakinati wa aqsamiha da kuma sanin hukunce hukunce na mi'ar wanda take daurarriya da kuma kashe-kashenta wa ma'rifatul maddi wal waqfi wa aqsamihima da kuma sanin wato gurin da ya kamata bawa ya jashi a lokacin da yake cikin karatun alkur'ani akwai jan da yake na wajibi ne akwai jan da yake arzi ne akwai jan da yake ja'izi ne akwai jan da yake lazim ne duka to bawa ya zamanto ya san shi wal waqafi da kuma inda ya kamata a ce mutum yayi waqafi saboda kar kawai in kana karatu inda ya maka dadi ka tsaya a ka san ina ya kamata ka tsaya ina ya kamata kuma ka tashi wa qasamihi ma da kashe-kashen su kashe-kashen maddodi da kuma aka samu waqaf kashe-kashen waqafi saboda akwai alwaqafu tamu akwai alwakaful mubih akwai alwakaful kafi akwai kuma alkabihu ka san waɗannan dukkaninsu wa makhariji hurufihi wa sifatiha da kuma sanin mafitoti na harufa na alkur'ani da kuma siffofin da harufa na alkur'ani suke ɗauke da su saboda kowane harafi cikin harufa na alkur'ani alal akalli shine yana da kai siffa guda biyar ba harafin da yake da ƙasa da siffa guda biyar kowane harafi yana ɗauke da siffa guda biyar sannan kuma ana samun masu siffa bakwai a samu masu siffa shida da masu siffa bakwai babu harafin da yake da sama da siffa bakwai ba harafin da yake da ƙasa da siffa biyar gane da kyau wa ghairi zalika da wani wannan irin abin da ya shafi ahkamun ra irin ahkamun lami da sauransu wa kanat kutubu tajwidi sa'batal ma'khadh ma'akhadh ya anango ma'akhadh wa kanat kutubu tajwid malan yace litattafai na tajwidi a wancan lokutan a wancan lokacin da malan yayin wannan littafin ne hidayatul mustafid sun kasance sa'batal ma'khadh masu wahalar doka ne suna da wahalar doka ya su'ubu tanawuluha alal atfal wato dokan su ga yara ƙanana yana wahalta li raghbatihim qalila saboda fadan su dan kadan ne a cikin bangaren tajwidi kafin malam yin hidayatul mustafid irin su shadubiyya ne yanzu shadubiyya yaron da yake fama da alqur'ani in kace ka koyar da shi shadubiyya to ina gani in ya fara karatun ma in yayi wata ɗaya yana zawa ko to ya maka alfarma ne shadibiya ka ce badatu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanir rahim wa ila yana zaune ga koya mishi bai ce 1173 yana ga yaro wanda yake so a ce kullum ai shine hikimar da ta sa surori na kansa suka zamanto gashiru yanzu yaro yau in zai rubuta sabuwar sura ko in ka ce su yayi wanka da maraice zai zo shi saboda sabuwar sura da ya shiga wanka zai amma in bakara ce fa yana ga yaro sai kusa shekara guda yana cikin makara ita kare sura ɗaya amma in nafi ce yau ya rubutun su- sabuwar sura in yaje gida wallahi mamma yau ma sabuwar sura ce muka rubuta eh wane wallahi sabuwar sura ce muka rubuta kuma gobe ma so nake na yi rubutu sabuwar sura zan rubuta ta gaba kawai shi yanzu sabuwar nan da yake shiga to ni shazubiya ina ga ai ko babba ko babba wanda ya mallaki hankalin kanshi ka damƙa mishi shazubiya kace kana so ya karance ta ya fahimce ta to ba zancen shekara ɗaya bane za ka bashi to shi kuma yanzu da tajwidi yara da suke son sha yanzu biya yanzu in aka fara karatun littafi a ce daga nan kan baɗi an sassauke littattafai to a ce ka bar su a littafi ɗaya shekara biyu shekara uku ai za- zai fita daga ransu shi yasa in aka zo za a fara karatu yana da kyau kowane ɓangare a fara daga sigarul masubat wato littattafan da suke ƙanana ne a wannan ɓangaren saboda karanta waɗannan ƙananan shi da- zai baiwa mutum damar ya fahimci na sama amma in aka zo mutum bai karanta al'arba'unan nawiya ba bai karanta umdatul ahkami ba bai karanta bulugul marami ba bai karanta riyadus salihin ba kawai saboda garaje kaga ya zo da sayyid muslim ya ce kana yana so ka koya mishi sayyid muslim ina ga dai ka ce mai to ingataccen musulmi kai ka zama ingataccen musulmi kenan eh almuslimu sahihu kenan kake yanzu. eh amma ka ce sahihu muslim ka ce gyara mishi suna almuslimu sahihu al'ada surta musliman sahiha eh yanzu ka zo ka da littafin akhdari mu ga yanda zamu da shi ce malam musul- a- sahihu muslim ne aka ce a koya mun ka ce eh ba shi ba za a koya maka yanzu almuslimu sahihu za a koya maka eh mana ka gyara mai ta'bir ɗinsa amma da shi da sayin musulmi ai ba zai yi ba ko kuwa ce za a yi ta yi kai fama shi fama shi sayin musulmi din ƙari ya za a yi yaran nan ya karanta sayin musulmi to shi yasa duk littafi kowane ɓangare idan aka zo da ƙananan nan ko to shi zai sa yara su ji daɗin karanta shi yanzu in aka ce hamsu na hadisa aka zo ana yin shi a makaranta yau mun kare juzu'i na farko in a wata guda a kare yaro daɗi yake ji ba wanda wannan hamsin hadisan ɗin nan karatu lokaci ɗaya ne a yanzu in muka zauna za mu iya karance shi to amma saboda yaro ne shi wannan za a ɗaga mai a raka mai ƙara zuwa inna mala amalu bin niyyat a ga bakin nan ai ta wake da shi yanzu in ya zo shi la yadkhulu jannata qadu rahimin bakin nan da hadisi dama ba kawo hadisan da sun kai rabin safa Ahmad. hadisin da su tara ɗaya yake ɗaya biyu haka ake kawo saboda wannan shi zai ba da damar yaro ya ji zaukin hadisi amma farko ma a ƙananan littattafai zai kawo hadisin ka abubuwan malik a ce za a kowa yara suka ɗauki wata biyu a kai shi ba su ƙare ba to wani wani jami'in malam da Allah a canza littafi ba dan can ya ce maka bane ma a mai da hankali kawai ko ba a fahimta ba a huce ta zai a canza littafi saboda abin ya yi yawa sai a kawo musu ɗan ƙanana ɗan guntu wanda in aka kiraye su a wajen wata munasaba za su ɗaya faɗakarwa ka ji yaro ya kawo hadisi biyu uku a ce masha Allah baban shi ya raka murmushi shi kaɗai ka tsinka shi yana murmushi eh saboda ɗan shi ya yi abin kirki to shi ne ce wa kanat kutubu tajwidi wato littattafan tajwidi sun kasance su a batal ma'akhaz wato suna da kai wahalar ɗoka yas'ubu tanawuluha alal aqfal wato dokan su ga yara ƙanana yana wahalta li ragbatihim alqalilati saboda kwadayin su wanda yake dan kadan a cikin wannan bangaren malam yace wala ajaba babu mamaki ba abun mamaki bane idil a'asha yata'assaru bizarra yayin da mai dindimi yayi tuntube da zarra idan aka ce mai dindimi shi ne wanda da rana zai raka gani yake gani amma matukar rana ta fada duhu ya fara shiga ku to sai ya sami jagora shi ne al'asha mai dindimi wanda da dare baya gani amma da rana ras yake gani yana yawo ko'ina da ko'ina a cikin dabobi ma ana samun waɗannan ku ya ce to ba abin mamaki ba ne don mai dindimi yana tafiya ya yi tuntube da zarra zarra fa wato wata halitta ce wanda za ka iya saka ɗaɗari a cikin idanka ka murje su duka ga baki ɗaya kuma ka ji idanka ya zauna lafiya amma ma na ce ba abin mamaki ba ne dan mai tuntun ya ce ya yi tuntuɓe da zara to irin tuntuɓe ne mai da ita Eh, wa ɗifulu yughassu min al-labani bid-darra din naku yughassu ya biye ba ya gussu yughassu ko ya gussu na'am na'am
ya gasu ya gusu ya gusu yawa to shikenan kowane duka ya tabbata wa tiflu sannan kuma ba abin mamaki bane yaro yughassu min labani bidarrati yughassu a shake shi min labani bidarrati wato saboda bubbugowar da mama yake daga jikin mamar shi ba abin mamaki bane kaga yaro yana shan mama kuma ya kwaro shi yake janyowa kayan shi ko amma kuma kaga ya kwaru saboda yana shan wannan mama kaga yana ta amai ba abin mamaki ba ne dan tsutsin nan da yake dan janyowa to zai janyo mai karfi hal ya fi karfin makogarin nashi hal ya shaƙe mishi makogaro to ba abin mamaki ba ne abin da ya sa ya faɗa haka ba abin mamaki ba ne mutumin da ya ce yana so zai zo ya karanta bangare kaza misali ya ce yana so ya karanta musulawul hadisi sai ka ce ku fara daga alfiyatu suyudi kaga aishi yace yana so ko to ba abun mamaki bane kaga ya fasa zawwa ba abun mamaki bane saboda dora shin da kai baka dora shi ba kai yanda zai ci gaba da zawwa yanda ya kamata ka dora shi a karamin littafi ka dora shi akan littafin baikuniya baikuniya daga ya ga ya kare da ce kai wallahi littafin nan bangaren littafin nan ne ilimin musallar hadisi ba su da wahala da kadan kadan ka raka dora shi har ka ji alfiya din da shi amma ka zo kuka fara alfiya da shi kuka zo al-mursalul khafi kuka zo al-mudraj da sauransu kawai gani zai kawai hadisin a guri ɗaya ake wancan kun zo kun yi wata bankaura a cikinsa wannan kun zo kun yi bankaura a cikin sai ya kasa gane da ake nufi da al-mursalul khafi me ake da asaqatu fil isnad da kaza da kaza da kaza sai ku yi ta kokowa da shi kuma je wajen marifatul ikhwa wajen abin da ya shafi da irin alkuna da sauransu da al-alqab to ba abun mamaki ba ne mutumin da shi yake abu kuma kaga ya fasa ba abun mamaki ba ne don yara suna son karatu sai ka dora su akan abin da ya dace amma in ka dora su akan abin da bai dace ba abun mamaki ba ne su daina daina zawa sun suka zo suka rubuta sunansu amma kuma su fasa zawa saboda bai zaman to munasib ba da su wannan littafin ya fi karfin su malam yace fa annali sai ra'ayi ya bujuro mu ma'ana fa arada li ra'ayun sai ra'ayi mai ƙarfi ya bayyana a gare ni an aqtatifa risalatan can zamu ga mafu'ulun bihi din inda ya kai shi an ga risalatan sai an juya ta baya ita ce farkon sidira an aqtatif an aqtatifa risalatan fi ilmi tajwid wato sai ya bayyana a gare ni in ciro wata letter wata yar risala wanda take magana akan ilimi na tajwidi min kutubil a'immatil ulama'i salaf daga littattafan shugabanni malamai waɗanda suke magabata wa akhtatifa sannan kuma in ciro min uqudi rasail jahabizatil fudala'il khalaf daga kullillika na rasail littattafai na jahabizatil fudala'i gwaraza waɗanda suke masu farala alkhalaf waɗanda suka maye gurbin magabata wato in figo risalatan wata risala fi ilimin tajwid wanda suke magana akan ilimi na tajwid wato saboda littattafai na tajwidi kafin hidayatul mustafidi manya ne ko to sai ga shi yayi kokari ya karance waɗancan littattafan manya a matsayin shi na wanda ya kai ya fahimci littattafan sai ya littafi ɗan ƙarami a ɓangaren tajwidi wanda yara za su iya karanta shi wanda littafin kenan na yara ne ya kamata mu canza shi ya kamata mu canza shi ila malam mai tsara eh a a malam mai tsara ala tariqati hafsin wato wannan littafin kuma da zai yi shi na tajwidi zai yi ne akan tafarki na imamu hafs wato iya riwayan hafsu ita zai tattauna maka a kai idan ka ga wani hukunci a cikin wani littafi wanda ya ci karo da wannan hukuncin to ba na cikin hafsu ba ne na cikin warshi ne ko wata riwaya to don haka karka tuhumci malam ka ce to ya kawo mana anan yayi kuskure a akan tafarki na imamu hafsu ne hafsu kadai zai maka magana akai sahalatul hifzi wal ma'khadh sannan kuma wannan littafi na hidayatul mustafid yana da kwai saukin hadda da kuma saukin doka saboda littafi ne wanda yake dan karami ko a ajihu zaka iya saka shi ka tafi uzurinka in ka je ka ka zauna a wani wata munasaba ta haɗa ku da waɗansu jama'a ka ɗauko kanka kana lekawa can aka jima ka gaji kamar da kanka a jihu amma inda a ce shaɗubiya ce musamman irin ta da ko kada ka ɗauki alwafi to ina ga in ba a jihun gari ba alwafi ba zai shiga cikin kowane aljihu ba aljihun gari shine ina kyauta ta alwafi in ka mullaka shi a ciki zai iya shiga to amma dai ka shiga da ko a taisir ko wani littafi cikin littattafai na tajwidi manya-manyan nan ala tariqi su'ali wal jawab yace kuma wato wannan littafi na yi shi ne akan tafarki na tambaya da amsa as-su'al wal jawab tambaya da da bada amsa zan yi tambaya kuma in bada amsa saboda wannan ita ce hanya mai kyau wajen fahimtar da yaro su'al as-su'al tambaya ma kaza kaza kaza kaza al-jawab amsa kaza kaza kaza kaza wannan shi zai baiwa yaro damar ya rike tambayar ya gane ta'abirin sannan kuma ya rike amsar ya gane ta'abirin da aka yi inda a ce zai zubo maka da su haka nan ba tare da as-su'al wal jawab ba la'alla zai zama to ya wahala a gare ka rike su to sai zo da wannan hanya to ina ga zamu kwana akan wazalika ba'da jami'i kitaban fi ilmi tadibil akhlaq insha Allah a karatu na gaba za mu tashi daga nan sai mu kai zuwa ƙarshen wato shimfidar da malam yayi abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik